أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci masjidin furqan da ke wannan anguwa mai albarka ta tsakuwa mun haɗu ba don komai ba sai domin karanta littafin allah mai tsarki da kuma duba tarjama na ayoyi da muka karanta a yau asabat 11 ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2026 insha Allah a yau karatunmu za mu tashi ne akan aya ta 158 zuwa ta 165 inda Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari dangane da abubuwan da suka faru a kan yaƙin badr ya ce yaƙin uhud ya ce wala'in mutum a baya ya rufe ayar da wala'in kutuntun fi sabila au mutum mafiratun min Allahi wa rahmatun khairun min ma yajma'un ya ce kuma idan an kashe ku wurin ɗaukar karmar Allah au mutum ko kuma kuka mutu a gidajen ku kan shimfiɗin to ku sani da mafiratun min Allah to gafara ne daga Allah wa rahma da kuma rahama khairun wanda su wannan rahama da jikai su ne mafi alkhairi gare ku mimma ya jima'un dangane da abin da suka tattara ko suka tara na duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in mutum kuma idan za ku kuka mutu ala firashikum akan shimfiɗar ku au utiltum ko kuma aka kashe ku fi sahatil ital cikin gwamzawa a cikin yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki ce da ilallahi tafsharun zuwa ga Allah za ku koma zuwa ga Allah za a tashe ku babu wani wanda zai ce in ku mutu za ku haɗu da ni guri na za ku zo a'a zuwa ga Allah shi kaɗai ake koma ai fa ilallahi wahdahu turja'una jami'an liyajazikum ala a'malikum zuwa ga Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ku za mu koma sannan ya saka ya muku dangane da ayyukan da kuka aikata Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ya ce ai fa bi sababi rahmatin min Allah min Allah azimatan kana kulkuka ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam sahalan ma ashabi yace saboda rahama jin kai daga Allah da Allah maɗaukacin sarki ya ɗarfa ta a cikin ranka maza Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi shi yasa a can ƙarshen suratul tauba Allah maɗaukacin sarki ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa wani manzo ya zo daga cikin ku ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum dukkan abin da zai gagare ku yana sa shi damuwa ko yana marbuwaya shi yasa duk abin da ya zanto zai gagari al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana nema mana sauki harisun azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum shi din yana kwadaita mana abubuwa na alkhairi da lada bil mu'minina raufur rahim dangane da mu'minai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raufun mai tausayawa ne rahimun ko mai jinkai to shi yasa anan Allah madaukakin sarki yace saboda wannan tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi akan al'ummar sa sai yace linta lahu yasa yake wa sahabban sa sauki yana mu musulmi a cikin ɗabi'un sa manzon Allah yana da saukin ɗabi'a ga sahabban sa sai Allah ya ce walau kunta fazzan inda ka kasance fazzan mai yawan fushi kana da tsanani galizar kalbi mai kuncin zuciya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lamfaddu min hauli ai da ba su tattaru da ba su zo sun kewaye tsaye gaba idan muka duba tarihi akwai wasu ƙabilu guda biyu da aka yi aus da kazrat wanda malumai suka ce sun shekara sama da 300 suna yaƙi a junansu wanda duk wanda ka zo ka samu yana goza yana wala bara ne da wata gaba ne shaidan ya sanya a tsakaninsu sai abin ya lufa sai wani ya ce ka yi haƙuri wani fashi ya kashe ma kakan kawai ko baban kawai wallahi karku sai a ci gaba da gamzawa in ka zo ka tsaye da su ba san mene ne ma asalin tushen yakin ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi saboda mi wannan kulkul hasan da yake da shi ɗabi'u masu kyau sai ya jawo su ya haɗa musu ukuwa abokantaka ɗan uwantaka a tsakaninsu sai zanto sun manta da wancan wannan yaƙe-yaƙen da suke shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inda manzon Allah sallallahu alaihi mai tsanani ne da kuncin zuciya wallahi da wa'annan sabon ba su zo gare shi ba da duk sun watse sun bar gunde amma sai Allah sanya shi mai sauki yana da tausayawa a cikin akan al'ummarsa sai Allah madaukakin sarki ya ce marfa'u anhu to kai musu afuwa dukkan abin da suka saba mana al'amuranka ka musu afuwa wasaggir lahum sannan ka nema musu gafarar ubangiji wa shawirhum fil amr dukkan wani al'amari na duniya wanda yake da bukatar shawara to kai shawara da su al istishar qabla al istikara haka malumai suka ce suka ce yin shawara gabanin mutum ne istikara kaga abu kana so kai business ne wani aiki ne na gwamnati aure ne ko wani abu makamacin haka ka nemi shawara a mutanen da kasan sun fi ko ko mutanen da kasancewa suna da hankali ko sun fi ka shekaru sun fi ka hangen nesa abokananka da yayyanka da iyayenka ka nemi shawara gare su duk abin da suka ce ma kai hakuri ka danne zuciyarka in ko sun baka shawara daidai da abin da yake ranka sai ka istikara sai ka nemi zaɓi a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa malamai na shari'a suke cewa al-istisharu qabla al-istikhara in shawara gabanin mutum ne mi ya istikhara to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mar wa shawirhum fil amr kai shawara da su cikin al'amurori na duniya al'amuran lahira kan Allah ne ke umartar sa da yadda za a yi shi yasa aka samu cewa sahabbai suna yin kili na dibino suna irin haka aure na dibino din nan sai ya'ya fiye da yadda ake tsammani ko masu zaɓi nuna kuma zai yi ne a lokaci fiye da a zai a ƙaramin lokacin da ake tsammani zai irin yadda ake mangwaron ruwan yanzu da sauran abubuwan sha to sai yake cewa ina ma da kun daina wannan fili na dubina da ina ga zai fi sabai suka daina sun ɗan umarni ne kawai allah ne ce ya musu daina shi kuma ya musu ne a a babi na shawara ina ma da kun daina inda su da wani ilimi za su a a ya rasulullah ai in mun yi ga abin da yake faruwa da shekara ta zo ba su wani kiri na dubinan ba sai zan sun samu dubino kaɗan sai manzan Allah sai yake tambaye waɗanda suke da ilimi na noma as'alu ahla dhikr da yake tambaye sai akai bar kuma me ya faru dubino gaba ɗaya kaza kaza sai suka ce ai mun kasance muna yin kiri ne na dubino kace mu dena mun dau Allah ne ya saukar sai ta ku je ku ci gaba antum alam minni bi shuguli dunya ku kun bi sanin al'amuran duniyar ku haka ku je ku ci gaba da kayan ku kun ga me yake nunawa yana nuna cewa in al'amari ne na lahira to babu wani wanda za a ba a duniyar nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo da abu wallahi abu abun abashi in ba na manta ba imamu malik yake cewa dukkanmu akan amsa daga gare mu ko abin illa sayu hadal qabr sai dai ma abocin wannan kabari shi kadai ne ake amsa a gunsa kuma ba a mayar mana amma dukkan mu mukan iya faɗan abu daidai a amsa kuma za mu iya faɗan abu kuskure a mayar mana a ki karɓa daga gare mu shi yasa mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya keɓance shi da wannan to dan haka shi yasa al'amura na lahira manzo Allah mutlaqanci ake bi wa ma kana lil mu'mini wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ahzab yake cewa baya dacewa ga mutum mu'mini ko mumina idza qada Allahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon suka hukunta wani al'amari ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim yace ko ya zanto yana da wani zaki akan umarnin Allah da manzon sa su bi ake mutlaqan a sake babu wani kamakame ko wani ne ikhtiyar ina da zaki a'a su bi ne kawai ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku kirkira faƙaɗi ku fitu haƙiƙa abin da aka aiko ya ishe ku haka wani daga cikin magabata yake faɗa to da haka sai allah maɗaukacin sarki ya ce fa'iza azamta in kun yanke hukunci akan wani al'amari ba kun yi shawara ɗin a tawakkal allah sai ku dogara da allah ba daidai ba ne ku zauna ku tattauna akan wani abu ku yi hukunci daga baya wani ya balle ce wallahi ba za a bi ba manzan Allah fa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya shawara da sabansa in kun yanki in sun yanke hukunci akan abu to su dogara da Allah in kuma za a mai da hannun agogo baya to mu sani shedan ne yanzu kuma ya umarni abinda shedan kuma ya ya mana umarni ba za mu taɓa ganin sa da kyau ba ko da da farko muna ganin sa abin da kyau ne wala ba zai kare da kyau ba amma an yi shawara ko mun samu nutsuwar zuci akai to koda daga baya na ji wani ɗar'arai na na yi haƙuri zama da yi yadda da wani abu ba zan ce ni wallahi ba zan sai dai aiko mine ne ni kaɗai ware wani akwai rashin cikar hankali ko kuma je da sauransu akan mutum bi ne a yi haƙuri duk abin da aka yanke na shawara a bi ko da al'amuranmu ne na duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce ina za a yi ibul mutawakkili mu sani lalle Allah maɗaukakin sarki yana son masu dogaro gare shi in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku nasara fala ghaliba lakum to ku sani babu wani wanda zai iya cin galaba akan ku saboda nasarar Allah ne ya ba ku to waye zai iya zuwa kuma ya ci galaba akan ku babu wa iyaz zulkum in kuma Allah madaukakin sarki ya kaskantar da ku bi ma'ana ya bada nasara a wasu suka ci galaba a kan ku faman zallazi yansurkum min ba'di to wane ne wanda zai ci zai mi wane ne wanda zai ba ku nasara koma bayan Allah madaukakin sarki bayan Allah ne ya kaskantar da ku abokan gaban ku suka ci nasara a kan ku to wane ne wanda ya zo su daga darajar ku su ba ku nasara wallahi babu su duk duniya babu muna ganin yaƙe-yaƙe da yake faruwa a ƙasashen larabawa na gabas nan aminta da state ta nuninta irin ƙasashen da take yaƙa amma sai mu ga yanzu irin yaƙin da ake na gaza ɗin ƙaramar ƙasa ne da ba ta kai najeriya ba amma har yanzu sun gagara ƙarar da ƙasa saboda ni allah suka riƙe kullum mutuna wallahi allah suka riƙe idan muka duba wannan iran kasar yan shi'a nan su ma abinda za a faɗa shi ne rukunsu da allah sun ce su suna yaƙi ne saboda ɗaukakar na allah wallahi wannan abin shi ne ba su nasara a nuka ta gagarar su komai kuma ta da suke wa ayyuka duk duniya ba a samu ƙasar da ce musu ta ajiyar wannan ba me yasa rukunsu da allah idan muka rike allah wallahi ba wanda ya isa ya ci galaba a kanmu in muka sau kuma Allah Allah zai ba da nasarar a kanmu sai ya ga waye zai mi zai samu ɗin mu samu galaba a kan wanda Allah ba su nasara a kanmu Allah mazaukacin sarki ya ce wa alallahi falle tawakkalin mu'minu kuma mu'minai suna tawakkali ne ga Allah wa ma kana li nabiyyin an yahul Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ya sifu li nabiyin an ya kuna fil ghanima baya dacewa ga annabi ya yi ha'inci akan abin da ya shafi ganima in an samu idan mun duba asalin abin da ake nufi khas ne hukunci ne wanda yake khas amma abin da Allah yake nufi yana nufi ne mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe manzon Allah ne da hukunci amma abin da yake nufi shi ne ba ya dacewa ga mutumin da yake mumini ya yi da shari'a a kan sallallahu ya yi haɗinci a kan ganima saboda ganima tana ɗaya daga cikin abin da aka halasta wa annabi sallallahu alaihi wasallam koma bayan sauran annabawa kamar yadda ya faɗa yake cewa uditu kamsan lam yuqahunna nabiyyan qabli ko lam yuqahunna ahadan qabli yace an bani wasu abubuwa guda biyar wanda ba a ba wa wani ba gabanina shi ne daga ciki yace wa uhillat liya ganima yace an halatta min cin ganima akwai irin نصرت بالرب مسيرة شعر وجل لي الأرض طهورا ومسجدا da sauransu ya ce an sanya tsoron abokanan gaba an sanya tsorona ga abokanan gaba a zukatansu na tsawon tafiyar da mutum zai taka da kafar tafiyar wata guda manzo Allah in ya tura dan sako zai yaki al'umma kaza wanda tazararsa tsakaninsa da al'ummar da kafa za a yi tafiyar wata guda to su kuma za su ji tsoron manzan Allah na tsawon wannan tafiya suna jin tsoron gwabzawarsu sannan aka sanya mar ƙasa ta zama mai tsahuran wa masjida al'ummomin da suka gabata idan mutum zai yi tsari yadda ga a jikinsa kankarewa zai sai gun ya yi jini ya zama sarki gare shi amma sai Allah maɗaukacin sarki ya ce in mun rasa ruwa mami fa'in lantar jiru ma'an fata yamma musa idan tsayiwa in murasa ruwa mai taimama taimaman nan idan mutum misali ya kwanta sai mafarki sai zanto kuma layin taƙiru a yi yamal bilma ba zai iya aiki da ruwa ba saboda jinya ko kuma sanyin zai iya haifar da jinya to za ka zo kawai ka buga ƙasa kai taimama normal alwalar taimama ta ɗauke ma wannan wakan na zuwa wani lokaci kai sallah saboda hukuncin yin sallah a kan lokaci ko wajibcin yin sallah a kan lokaci in ya so daga baya in ka samu ruwa mai ɗumi sai mai wankan naka shi ke na masha Allah amma mutum ya ce a na tashi da asuba bayan da za a yi ga sanyi da na yi mafarki ya za a yi mai sallah kuma sai ka jira sai karfe tara ko goma mutum ya saba wa ubangiji ka yi taimama ka zo kai sallah idan garin ya waye ka samu ruwa na ɗumi sai kai wannan wankan jinin wannan shi ne abin da shari'a ta wani to daga cikin abubuwan da aka ba manzon Allah wannan ganima tana ci shi ya san sai Allah madaukakin sarki tunda ya halatta mar ganima sai ya ce wa ma kana li nabiyyin ayyahu baya dacewa ga annabi ya ha'inci cikin abin da ya shafi rabo na ganima an tara kayan ganima da wani abu ba tare an raba kaso ba wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin in kuntum amantum billah Allah madaukakin sarki yace ku sani annama ghanimtum lalle duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi khumsa to mu sani eh khumsin sa 1 over 5 din sa lillahi na Allah ne wal rasul da kuma manzo rabo ne wanda ake warewa na manzan Allah sallallahu da wa'anda suke ne marayu da wanda suke ɗan tafarki da sauransu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ko mi in kuntum amantum billah in har kun kasance kun imani da Allah to Allah madaukakin sarki yace wa man yaghlun duk wanda ya haɗinci akan abin da ya shafi ganima ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah zai zo da abin da ya haɗinta na ranar kiyama to musali wannan aya takan yi amfani ba iya gani ba yanzu misali Allah ya bani dama aiki da nake yi in ma na gwamnati in ma aikin private in ma aiki na al'umma ina da dama da duk abin da na ɗauka ɗaukar su ina ba da zai ce mu yasa sai ɗauka ya ba ku personal use ko zai yi amfani da shi kuma ya zama na halar da in na mutu ƴaƴana za su yi gani to in sani wannan shine abin da ake kira da galbu ina cewa mai ɗin local government an zo bincike aka rasa fantar ce na ji ana mun nomar gona na sama in fanti a cikin ƙasa to in sani ranar gobe kiyama zan zo da ita a kaina tana kaka kaka kaka tana da fili ne da gwamnati kawai zo ƙara ci domin gida na yi wannan in sani wannan ba haƙƙina ba ne shi ma gallu ne zan zo da shi za a tattaro min tun daga ƙasa ta bakwai a ɗora min sai na zo gaban Allah na yi na yi confession na ci kuma mi ban isa wallahi tallahi na tsira a gaban Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya'ti bima galla yawmal qiyama wallahi zai zo da abin da ya gallu shi ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki yace thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai za ta riski ko za a cikin ya mata abin da ta aikata ko hum la yuzlamun alhali ita rayin ba a zalunce ta ba wani irin zalunci ba ƙara mata akan abin da ba ta aikata ba sannan ba a rage mata kuma abin da ta aikata ba daidai wa daidai iya abu wa mai ya mallin tsala zarafin kai da yara wa mai ya mallin tsala zarafin shari'a duk ƙanƙantar abin da mutum ya zai ga duk ƙanƙantar abin da ya na alheri zai gani kuma shari'a ne ma zai gani Allah madaukakin sarki ya ce a famanin tabarin duwayen Allah shin waɗanda suka bi yardar Allah suka bi shari'arsa suka yi imani da annabinsa kaman ba a bi sakatin min Allah za su yi daidai da waɗanda suka dawo kan fushin Allah ai kamar raja bi gabadin min Allah kamar wanda suka koma kan fushin Allah to Allah ya ce wa ma'awahu jahannam makomasu ta jahannam a nan allah maɗaukacin sarki ya faɗa yake cewa layin tsawon inda allah manita ba ma yana nubihi ridwan allah ya ce wallah waɗan ba za su taɓa zama daidai ba a wurin allah manita ba ma yana nubihi ridwan allah waɗanda suka ba abin da yake kawo yardar allah shi ne sun fi shari'ar allah maɗaukacin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar eh wal ima ay ridwan Allah min al iman na daga imani wal amal salih da aiki na da wa man kafara billahi da wanda suka yi suka kafirce wa Allah za su yi daidai wa amila sayyi'at kuma suka yi munanan aiki ba za su taɓa yin daidai ba faraja bi ghadabin shadidin min Allah sai suka dawo da fushi mai tsanani daga Allah wa mustaqarruhu jahannam ko makomarsu wutar jahannama ne wa sa'ad marji'an wa mustaqirran kuma tayi muni ta zamto makoma gare su Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shiga jahannama Allah madaukakin sarki yace kum darajatun inda Allah yace ai su din suna da bambance bambance suna da matsayi matsayi ne a wurin Allah su waɗanda suke mummunai matsayin su ba da bayyake da waɗanda suke ba mummunai ba an gane ai Allah madaukakin sani ya ce kun darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malun kun mutafawujuna fi manazilihim fid dunya wal akhirah yace suna da bambancin matsayi fi manazilihim a wurin a masaukansu fi duniya wal akhira a cikin rayuwar duniya da lahira duk mutumin da yake mumini rayuwarsa ta fi ta wanda ba mumini ba daɗi a duniya saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min sai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba wanda ya imani man amila salihan duk wanda ya aiki tukuru na gari min dhakarin aw untha ai kana zakaran aw unsa namiji ne ko mace saboda ni Allah baya tauye ladan namiji akan mace yace a ai shi namiji ne gurzo ne da haka ita mace bari a cika mata namiji a bashi kadan ko kuma a ce ita mace ne bari a bata rabin lada a a'a cika wa kowa ladan sa ake shi yasa Allah madaukakin sarki sai yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min al-hali yana mu'min kuma kenan ni wanda ba mumini ba ne wanda bi ma'ana ba musulmi ba yi aiki na gari ba shi da lada Allah maɗaukacin sarki a gobe kiyama zai tara aikinsa da yi na lada sai ya zamto da shi kamar ƙura ya shekar da shi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce falanuk iyan na wuha ya kan tsayi ba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ki duniya wal akhira a rayuwar duniya da ta lahira zai wahala ka ga mumini na gaskiya yana rayuwa yana bin shari'a kuma yana cikin binci dole Allah ya kan iya jarrabta mutum amma dai rayuwa za in dai muminin ne ko Allah ya jarrabce shi ba za ku ga ya shiga mawuyacin hali ba zai imani da wannan jarrabawa da aka yi shi yasa Allah madaukakin sarki yace to su wannan mu'minai matsayinsu daban yake suna da matsayi na a'ala mai daraja fiye da wanda suke kafirai wallahu basirun bima ya'malu kuma Allah yana ganin abin da suke aikatawa Allah ya ci gaba da ce mana laqad manna Allahu 'alal 'alal mu'minin hakika Allah madaukakin sarki yayi ni'ima akan mu'minai wayannan mu'minai sai su ne larabawa na garin makka Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima wace irin ni'ima an ɗebi shekaru annabawa suna fitowa ne daga banu isra'ila ahalin ita banu isra'ila wannan zuriyar annabi annabi yaqub wannan mutane zuriya goma sha biyu a cikinsu ake tafir da annabawa ake tafir da annabawa sai da aka zo abdaluhum khatibuhum wa abdaluhum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sun san shi fiye da yadda suka san ƴaƴayensu kamar yadda Allah ya faɗa sai suka yi burin cewa shi ma a fito daga cikinsu sai Allah madaukakin sarki sai ya fitar shi daga cikin zuriyar annabi Isma'il daga cikin zuriyar annabi Isma'il wanda an da tsawon shekaru tewa larabawa daga annabi ismail annabta ta yanki sai allah ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to shi yasa sai allah ya ce laqad manna allahu ala almu'minin hakika allah ya ni'ima akan mu'minai na makka ko mu'minan larabawa iz ba ka fihim iz ba ka fihim rasulan a yayin da ya aiko musu annabi min anfusihim daga cikin kawukansu wannan aya tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum saboda Allah da ya halittar da ya mata daraja irin dan adam ba da haka mu ji a ranmu annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne mutum an san mahaifansa an san zuriyarsa an san ƴaƴansa kamar sifatu zatiya dinsa irin ta dan adam ne ba abin da ya wani sai dai siffa ta mu'jiza da Allah ya mishi wanda ita kuma akhlaq ne da wasu abubuwa da mu ba ma iya fahimcewa na farko in ka kalli fuskar sa daga kamar fitilla ne mai haska in ka kalli idan sa daga kamar haske ne yake fita a idan sa sannan manzo Allah Allah ya bashi fikira da yake ke ganin abin da yake bayan sa ba sai ya juya wannan mu'jiza ne ba abu bane da zahiri ba siffa kuma zatiya siffa ta halittarsa da Allah ya mishi kowa ya san dan adam an san kuma suwaye mahaifansa an san zuriyarsu suwa ne ne me yasa ake cewa ba ƙureshe ne kenan in shi ba mutum bane su ma wa'annan ba mutane bane kuma wanda ya ce annabi ba mutum bane ai ya kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne bambancinsa da mu mutane shine an mar wahayi an ko bashi wasu mu'jizozi da take ne mu'jiza shine an ce dukkan abin da hankali ba ya iya dukansa shine mu'jiza to Allah madaukakin sarki yace hakika Allah yayi wa mu'minai ni'ima mu'minan larabawa a lokacin da ya aiko musu manzo daga cikin kawukansu a cikin su Allah ya zabi guda daya sai ya bashi annabta yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كرن تدسوكو للتابن الله القرآن والحكمة بحديثي وانا الحكمة دين kusan ta zo wajen sau goma a cikin alkur'ani wanda kusan guda tara daga ciki tana nufin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne malumai suka ce ba hadisi take ne sai amma yawanci kuma tana zuwa ne alkitabu wal hikima alkitabu wal hikima wayin kanu min qablu duk da cewa sun kasance gabanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani saboda ya ba su da ilimi shi yasa ake cewa ai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan shi Allah shine wanda ya aiko a cikin al-ummiyin alladhina la yastati'u qira'a wala kitaba wanda ba za su iya rubutu ba balle karatu suna al'ummiyi to Allah maɗaukacin sarki ya aiko min ya aiko da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin waɗannan mutanen shi yasa Allah a nan sai ƙara siffanta su da ni wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kuma sun kasance gabanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata mabai awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qala yace inda ma asabatkum ayyuhal mu'minuna musiba a lokacin da musiba ta same ku ya ku mu'minai kina uzintum fi uhudin a yayin da aka ci nasara akan ku kun gujire wa umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya muku jerabawa domin ya gane mumini da munafiki wasu suka gudu saboda kwaɗayin abin duniya to wannan sai Allah matsaukakin sarki ya faɗa ya ce a lokacin da wannan musiba ɗin ta same ku mushirkai suka zo suka fara cin galaba a kan kuna ta damuwa ai saboda lokacin da ake cewa su dawo su dawo gun da aka sanya su wasu na cewa ai bayan da za a ci galaba a kan saboda ni wa fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne zai iya kara yaki da manzon Allah ya ci galaba a kansa babu shi manzon Allah ya fi karfin wani abin halitta sallallahu alaihi wa sallam to sai wannan ya darsu a cikin zuciyarsu sai Allah ya ce musu wadi asabatum mithlaiha to ku sani su ma eh su ma waɗanda ba musulman ba a sarucin musulaya ai kwatankwacin irin wani abin ya same su wulcin anna haza suke cewa ta yaya hakan zai kasance a kan mu wa fi na rasulullah a cikinmu akwai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai allah maɗaukacin sarki yake cewa kulka gaya musu ya kai ayyuhan nabi ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam huwa min indi anfusikum ay ma asabakum min dhalik abin da ya same ku na wannan musiba din ja'akum bi sababikum hina tanaza'tum ai ya zo ne saboda dalilin jayayya da kuka yi wa asaitumur rasul sannan kuka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ala kulli shay'in qadir sani lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai fayansuru man sha man yasha zai zai bada nasara ko zai taimaki wanda ya so wa yadhilu man yasha sannan ya kaskantar da wanda ya so duk da cewa lokaci ya ja amma da akwai fawaid sai dai Allah kai mu wani sati sai mu yi shi abu abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa da aikin shi wanda zai kuskure kuma karancin sani ne na roƙon sai gafarta min subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah